الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah madaukakin sarki ya ji kamalan da rahama a jiya mun fara bayani ne cikin abin da ya shafi ar-ruku ma'ana siffar yadda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake yin ruku'unsa da kuma kwadaitarwa da jan hankali da kuma tsoratarwa da ya yi game da nutsuwa da cika ruku'i da yin sayid da ya kamata to yanzu insha Allah ta'ala kai za mu shiga azkar ruku'i bayan mutum ya yi ruku'i ya nutsu ya tabbata a cikin ruku'insa ya dora tafin hannunsa inda ya dace ya dora shi sannan ya miƙar da bayan sayid da ya kamata ya kuma mai da ganinsa inda yake dora goshinsa to daga nan sai me daga nan kuma sai karanta addu'o'i daga cikin addu'o'in da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake karantawa malai cewa kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-adhkar wal adiya annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance yana fada a cikin wannan rukuni na ruku'u nau'o'i na zikirori da kuma addu'o'i taratan bi hadha wani lokaci ya karanta wannan addu'ar wa taratan bi hadha wani lokaci kuma ya canza wata addu'a ya karanta wata daban ba waccan wacce ya karanta ba to ga sunan malam zai kawo mana su kamar haka addu'a ta farko subhana rabbiyal azim salasa marrat annabi yakan ce subhana rabbiyal azim sarki ya tabbatar maka ya ubangiji na wanda kai ne mai girma kai ne ma'abucin girma sai ya faɗa haka sau uku wa kana ahyanan wani lokaci ya kasance ya karriruha akthar min zalika yana maimaita subhana rabbiyal azim din fiye da sau uku tafi sau uku saboda haka idan ka faɗa sau uku babu laifi wani lokaci zaka ga an yi ruku'u ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sau uku kuma ka samu limamin da kake bi bai dago daga sallah ba to sai kai shiru kenan a'a sai ka ci gaba da faɗa ina fata an fahimta yawa sai ka ci gaba da maimaitawa gwargwadon yadda limamin ka zai dago kuma shikenan kai ma sai ka dago tare da shi tun daman koyi kake yi da shi wa balagha marratan fi takrariha fi salatin layl wani lokaci ma an samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kai matuƙa wajen maimaita subhana rabbiyal azim din a cikin ruku'insa hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi har sai da ruku'in da yayi saboda tsayin da yayi a cikin sa ya kusa daidai da tsayuwar da yayi wa kana yaqra'u fihi thalathatu suwarin min at-tuwal akwai tsayuwar da yayi ya karanta gwargwadon a surorin nan guda uku dogaye na farkon alkur'ani ga sanar malai kawo su albakara wa nisa wa ali imran annabi karanta bakara da nisa'i da ali imran kamar yadda mun gabatar da hadisin a baya to da annabi ya ruku'u kusan tsayuwar da yayi ko kuma ruku'un dadewar da yayi a cikin ruku'in sa ya kusa daidai da tsayuwar da yayi a lokacin da yake karanta waɗannan surori ashe kun ga tsayuwar da mutum zai iya karanta bakara ali imran nisa'i alal akalla ka ce masa minti nawa minti sha biyar ko talatin ko zai kai talatin to da ya yi ruku'u sai da ya kusa daidaita tsayuwa da wannan ruku'un nasa to kuma ba wani abin ke mimita ba zikirin yake ta mimita subhana rabbiyal shi ake ta faɗa shi ake ta faɗa ya takhallaluha du'a'un wastighfar mala yace kuma ita wannan sallar shi wannan dogon karatun da aka yi addu'o'i da istighfari suna shiga tsakani ma'ana duk inda ya tsaya ya ga akwai inda ya kamata a nemi gafara sai nemi gafara inda ya kamata a nemi tsari sai nemi tsari inda ya kamata a yi roƙo kuma sai a roƙa wannan dan mun wuce shi a baya ko yawwa to shine kun ga haka sallar take da raka'a take da tsayi to lokacin da ya ruku kuma sai da ya kusan maimaita tsayuwar kamar haka malai ce kama sabaka fi salatin laili kamar yadda hakan ya riga ya gabata a cikin lokacin da muke bayani akan sallar dare sai addu'a ta biyu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wannan ita ce muka fi sani ko yawa subhana rabbiyal azim da karin wa bihamdihi shi ma talatan an samu annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana karantawa a sau uku saboda haka ko ka ce subhana rabbiyal azim ka dakata kadai yayi ko kuma ka ƙara subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ka ƙara di yayi insha Allah ta'ala mala yace addu'a ta uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan faɗa wani lokaci subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi abinda wannan addu'a take nufi shine subuhun ya ubangiji kai ne abin tsarkakewa daga dukkanin wata tawaya ƙuddusun kai ne ma'abucin albarka rabbul mala'ikati ubangijin mala'iku gaba ɗaya war ruhi da kuma mala'ika jibrilu shi ne abin da mutum ke cewa gashi nan malam ya sa lamba ƙasa lamba ta hudu ya ce ƙala abu ishaq babban malami abu ishaq ya ce asubuhu abin da ake nufi da asubuhu allazi yunazzahu an kulli su'in wanda ake tsarkakewa daga kowane irin mummunan abu dukkanin abin da ka san mummuna ne to Allah madaukakin sarki ya tsarkaka ya barranta daga gare shi to shine abin da ake nufi da subuhun wal quddus abin da ake nufi da al quddus kuma yace al mubarak ma'abucin albarka wa qila wasu malaman kuma suka ce abin da ake nufi da al quddus at tahir mai tsarki wa qala ibn sayyidihi babban malami ibn sayyidi yace subuhun quddusun abin da ake nufi da subuhun quddusun min sifatillahi azza wa jalla siffofi ne daga cikin siffofin Allah subhanahu wata'ala li'annahu yusabbahu wa yuqaddasu saboda Allah madaukakin sarki ana tsarkake shi kuma ana jingina masa albarka lisanul arab yace ka duba cikin kamusu na neman wanda littafin da ake nemo ɗaiɗaikun kalmomin larabci idan mutum yana nema mai suna lisanul arab sai ka duba wani littafi sai addu'a ta hudu yanzu mun ji guda uku kenan ga ta hudu malai ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli annab tira da aminci tsara tabbata a garshe kan ce subhanaka allahumma rabbana sarki ya tabbatar maka ya ubangiji wanda kai ne ubangijin mu wa bihamdika tare da godiya a gare ka Allahumma gfirli Allah ka gafarta min haka ake faɗa nan wajen yan uwa Allahumma gfirli kada ka ce Allahumma igfirli Allahumma igfirli ba daidai bane Allahumma gfirli ita alamza din ko alu din za ku ga ba a mata wasali ko kuma ba a sa mata alhamza a samanta ko a kasanta ba saboda haka haka ake faɗan tamzatul wasli ce Allahumma gfirli Allah ka gafarta min وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن النبي ترى da aminci tsara tabbata a gare shi yana yawan maimaita wannan zikirin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfirli a cikin ruku'in sa da kuma sujjadarsa sai marwacin hadisin yace yata'awwalu alqur'ana yana kokarin fassara alqur'ani to menene alqur'ani da yake kokarin fassarawa sai malai yace yata'awwalu alqur'ana ya'malu bima umira bihi fihi yana ƙoƙarin aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi a cikin alƙur'ani fi ƙaulihi azza wa jalla a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab cikin suratul nasr idza ja'a nasrullahi wal fath sura ce da Allah maɗaukakin sarki ya saka da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita yake masa bushara da cewa ajalinsa ya kusa zuwa idza jaa nasrullahi wal fathu idan taimakon Allah ya zo da fatahi da buɗi me buɗi shine ko dai sulhu hudaybiya ko kuma ko kuma fatu makka wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja a lokacin kaga mutane suna ta shiga addinin Allah afwajan afwajan kungiya kungiya jama'a jama'a tawaga tawaga sai Allah ya ce da manzon sa fasabbih bihamdi rabbika to daga lokacin kuma sai kai tsarkake ubangijinka kai tasbiya ubangijinka tare da godiya zuwa gare shi wastaghfiru kuma ka nemi gafaransa innahu kana tawwaba domin shine mai karɓar tuban bayi to lokacin da wannan ayat ta sauka sai a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya wannan aya ta ƙarshe a cikin sallarsa da aka ce fasabbih bihamdi rabbika sai ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu allahumma ighfirli na fatan fahimta kaga dan ka dauki ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma allahumma ighfirli kuma kowanne ya shiga kenan ko to shine yace ya ta'awwal alqur'ana yana kokarin fassara alqur'ani abinda alqur'ani yace da manzon Allah ya riga yayi dama shi sa da aka tambayi ina na Aisha aka ce menene ɗabi'un manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ta ce kana khuluquhu alqur'ana in kana so ka gane ɗabi'un annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaje kalla alqur'ani duk abinda alqur'ani yace ayi manzon Allah shi yake riga kowa yi duk abin da yace a bari shi yake riga kowa bari sallallahu alaihi wasallam to wannan addu'ar guda biyu aka wani ka na ɗaya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika akwai rabbana akwai rabbana ina ji a cikin bugun naku ne wannan addu'a ta hudu kenan sai addu'a ta biyar daga cikin addu'o'in da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake a cikin ruku'u yana cewa allahumma laka raka'atu ya ubangiji gare ka na yi ruku'i saboda ruku'i aiki ne da ba a yi wa kowa shi sai Allah ‘yan uwa bai halatta za ka gaisa da wani daga cikin mutane ka masa ruku'u ba idan ka yaka ka saba wa Allah maɗaukakin sarki ka ɗauki abin da ake wa Allah ka yi wa wani ina fata an fahimta bare kuma kai wa mutum sujjada shi sa addinin musulunci idan za a gaishe da mutum addinin musulunci ya hana a durƙusa masa a duka wannan ba daidai bane a cikin addinin musulunci hadisi ya tabbata ingantacce ko da malin imam nawawi ya kawo shi a cikin riyadus salihin wani ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin sahabbai yake cewa rasulullahi idan zamu gaisa da kai a zan rungume ka ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a'a zama kaza ne annabi ya ce a'a zan durkusa ne annabi ya ce masa a'a sai sai dai ka bani hannu mu gaisa saboda haka ba a yi wa mutum abin da ake yi wa Allah madaukakin sarki ruku'u haƙƙin Allah ne ba a yi wa wani bari kuma abin ya tafi ga sujjada malamai suka ce idan mutum ya yi da niyyar ibada wannan ya yi shirka idan kuma mutum ya yi da niyyar girmama ba da niyyar ibada ba wannan ya samu Allah maɗaukakin sarki abin da ya bai dace ba Allah ya samu dace to shi sa abin da kake cewa Allahumma laka raka'atu ya ubangiji gare ka kadai nake yin ruku'u wa bika amantu da kai ne nayi imani wa laka aslamtu gare ka na miƙa wuya anta rabbi kai ne ubangiji na khasha'a laka sam'i wa basari jina da ganina sun kaskanta zuwa gare ka ma'ana sun miƙa kansu zuwa gare su sai abin da ka ce shi za su jina ba zai ji komai ba sai abin da ka ba da umarni a ji ganina ba zai ga komai ba sai abin da ka ba da umarni a gani abin da mutum yake cewa kenan wa muhi da bargona bargona ma ya kaskantar da kansa ga Allah madaukakin sarki wa azami da kuma kashina wa fi ruwayatin wa izami wata ruwaya kuma ta ce wa izami da kasusuwa na maimakon kashi guda daya sai ta ce da kasusuwa na wa aswabi da jijiyoyi na wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin da abin da kafafuwa na suke dauka na sassan na sauran sassan jiki na wanda ba ambata ba dukkanin sun kaskantar da kaina sun kaskantar da kansu ga Allah ubangijin halittu gaba daya to wannan ita ce addu'a ta biyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan karanta ta sai addu'a ta shida Allahumma laka raka'atu ya ubangiji gare ka ne ruku'u wa bika amantu da kai na imani wa laka aslamtu gare ka na mika wuya wa alayka tawakkaltu a gare ka na dogara wannan karin babu shi a wancan gare ka na dogara anta rabbi kai ne ubangiji na khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asabi lillahi rabbil alamin da jina da ganina da jinina da naman jikina da ƙashina da jijiyana dukkaninsu sun kaskantar da kansu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda shine ubangijin halittu gaba daya sai addu'a ta ƙarshe wacce ita ce ta bakwai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan faɗa a cikin ruku'unsa subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamati annabi kan ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi subhana dhil jabaruti tsarki ya tabbata ubangiji wanda shine dhil jabaruti amma abocin rinjaye aljabarutu daga aljabaru shi sa ake cewa a aljabbaru an fahimta marinjayi kenan yawa to wannan siga ce ta mubalagas subhana zil jabaruti tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji ma'abocin rinjaye wal malakuti wal malakuti shi ma nan daga almulku ne ma'abocin mulki da sarautu wal kibriyai da ji da takama da isa wal azamati da kuma girma duk wannan siffofi ne na Allah subhanahu wataala shi yasa matsayinka kai na dan adam ba a so ka rinka ji da takama da isa da nuna kai wani saboda siffa ce ta Allah madaukakin sarki kai waye kai ina fata an fahimta saboda kowane dan adam za ga me asalin sa dogon mani ba haka bane jini dogon mani tsoka daga nan kuma ya zama mutum to idan ka duba asalin kama sai ka ga gaba ɗaya menene ma na ji da takama na isa babu sannan har yanzu kuma kana nan a matsayin kana dan adam din mutum yana fitar da majina yana yin bayan gida yana yin fitsari jini ya fita daga jikinsa ga ga ga gumi da abubuwa dai wanda dai kowane dan adam ya san suna fita daga jikinsa kuma ba san su yake ba ba haka bane idan har ka isa kai ji da kanka kai takama to ka daina ta'ammali da waɗannan abubuwan daga yau ka daina shiga ban daki ina fata an fahimta za ta yi ka ce ka daina fitar da majina ko yawu daga yau saboda kai ka kai isar da baka bukatar majina to idan ko ba haka ba wane ne kai sai ka duba kuma ka ga yanzu Allah madaukakin sarki idan ya sa mata karamar cuta ya sa maka shikenan sai kana ta nishi kana ta nishi baka ma san wanda yake kanka ba komai sai dai a yi maka to wannan sai nuna maka cewa ashe mu gaba ɗayan mu ba kowa bane Allah madaukakin sarki shine wani saboda ka girma da isa da ji da ji da kai nasa ba namu bane Allah madaukakin sarki ya samu dace to waɗannan su ne addu'o'in da malai kawo sai dai abin tambayar shine shin ya halatta mutum ya haɗe su gaba ɗaya karanta an gane wannan addu'ar tana yawo a wannan tambaye tana yawo a tsakankanin yan uwa shin addu'o'in da aka kawo aka ce a karanta waccan da waccan ya halatta a karance su a lokaci guda ko kuma sai dai a rinka karanta ɗaya bayan ɗaya to malaya ɗan yi bayani a ƙasa bari mu karanta domin mu samu fa'idar da malaya kawo sai malaya ce fa'idatu ga wata fa'ida hal yushra'u al-jam'u bayna hadhihi al-azkar fi ar-ruku' al-wahid am la shin ya halatta a tattara waɗannan addu'o'i gaba ɗaya a karance su a cikin ruku'u guda ɗaya amla ko kuma hakan bai halatta ba zance ne guda biyu ya halatta bai halatta ba su ma ce ikhtalafu fi zalika malamai sun yi sabani akan haka wata raddada fi ibn al-qayyim fi zad al-imam ibn al-qayyim al-jawzi al-jawziya yayi taraddudi ma'ana ya kai ya komo akan wanne zai rinjayar a ciki amma dai bai rinjayar da kowanne ba a cikin littafin sa zadul ma'ad fi hadi khairul ibad وجزم النووي في الأذكار بالأول أما شي إمام النووي da ya tashi shi ya tabbatar ya yanke magana da magana farko wacce ce magana farko ya halatta an gane ma'ana shi yana gani ya halatta cewa zaka iya karanta addu'o'in nan gaba ɗaya a cikin ruku idan zaka idan ka samu dama faqala ga magana imam an-nawawi a cikin al-azkar abin da ya faɗa ko littafin imam an-nawawi mai suna al-azkar littafi ne mai kyau gaskiya ya kamata da ɗalibin ilimi ya same shi ya tattara zikiran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da gaba daya a ciki akwai sahihul azkar da aka tace wancan din aka fitar da mara hadisan da suke da ifai aka ware masu ki aka samu suna sahihul azkar idan zaka samu sahihul azkar din yafi maka akan wancan din ga abin da ya faɗa cewa afdalu abin da ya fi falala ayu juma'a bayna hadhihi al-azkar kulluha in tamakkana shine wanda zai yi sallah yayi ruku'u to ya tattare waɗannan zikirori gaba daya ya karanta su a cikin ruku'insa in ta makana idan zai iya idan ya sama dama yin haka wa kaza yan baki ay yuf'ala fi azkari jami'il abwabi haka nan kuma ya kamata a aikata akan sauran zikirin da suka zo na sauran babu sauran babubbuka misali a ce addu'a bude sallah addu'a ce kala kala to in zaka iya kai waccan kai wannan kai wannan kai wannan an fahimta wannan ra'ayin wa muke karantawa imam an-nawawi yawa to sai dai malai ce wata aqabahu abu tayyib siddiq hasan khan wani babban malami siddiq hasan khan na ƙasar indiya ne ya ci gyaran imamun nawawi shi kuma faƙala fi nazil abrar ya faɗa cikin littafin su mai suna nazil abrar ya ce ya ti marratan bi hadha wa bi tilka ukhra ya ce abinda imamun nawawi din ya faɗa akwai gyara a kansa abinda ya kamata shine wannan ruku'un idan kayi kai wata addu'a ta daban guda ɗaya kawai wa bitilka bi ukhra wata ruku'un da kai wata ruku'un kuma idan ka kare ko kuma wata sallar sai ka ƙara ɗauko ko kuma ka ƙara zaɓo wani addu'ar sai ka ƙara yinta amma ba ka haɗe su gaba ɗaya ba Allah ya sa an fahimta yau wannan shine ra'ayinsa yace wala ara dalilan alal jam'i yace ban ga dalili a bisa gamewa ba ban ga dalilin da zai sa a ce a game addu'o'in duka a karanta su a lokaci guda ba wa qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi rukunin wahid yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata baya haɗe su a cikin rukuni guda ɗaya bal ya ƙulu haza marratan wa haza marratan sai da abinda annabi yake shine wani lokaci ya karanta wannan wani lokaci ya karanta wannan shi sa ga an samu sabai mabambanta juna suka rawaito abubuwa sai ma lai cewa ba khairun min al-ibtida bin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma bin shari'a shine yafi alkhairi sama da kirkiro wani abu wanda yake naka ne ka kawo shi shine al-ibtida al-ittiba khairun min al-ibtida' ka bi shi ya fi alkhairi saboda ka kirkira ko ka farar wa hadha huwa alhaqu insha Allah ta'ala to kaga mal albani shi ma sai goyi bayan wannan magana sai ce wannan kuwa shine abin da yake na gaskiya an Allah ya so ya yarda lakin sai dai kuma qad sabata fi sunnati italati hadha ar-rukni wa ghairihi sai dai ya tabbata kuma a cikin sunna cewa ana tsawaita wannan rukuni na ruku idan aka ruku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci yakan dade a cikin sa kama ya ati bayanuhu hatta ya kunu qariba min alqiyam kama yadda bayanin haka zai zo har ya kasance shi wannan rukuni na ruku'u wani lokaci ya kusa daidaita da tsayuwar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake kama yadda muka faɗa a farkon karatu fa idza arada almusalli aliqtida bihi idan masallaci yana so yayi koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi hadhihi sunna wajen bin wannan sunna ta tsawaita ruku'u fala yumkinuhu zalika to hakan ba zai yiwu a gare shi ba illa ala tariqatil jam'i alladhi dhahaba ilayhi an-nawawi sai ka biyo hanyar da imamin nawawi ya faɗa akan ta ita ce wace yace ka karanta wannan ka dauko wani ka hada ka dauko wani ka hada ka karanta to idan ka karanta wannan ka karanta wannan ka karanta wannan sai ga rukukun kai me yayi tsayi to inda kana so rukukun rukukun kai tsayi sai dake ɗayan abu biyu abu na farko shine ke abinda imamin nawawi ya faɗa wa qad rawahu ibnu nasr fi qiyam al-layl wannan magana ibnu nasr ya rawaito ta a cikin littafin qiyam al-layl an ibn jiraijin an ata daga ibn jiraij da kuma ata ibn rabah ɗaya daga cikin tabi'ai wa illa an ka ba haka ba sai dai ka ba hanya tabi'i ita ce ala tariqati takrar shine hanyar maimaita shi zikirin ka dauki guda ɗaya kawai ba ka gwama ba sai ka yi mai sai ka ta maimaita shi alai ta almansusu alaihi fi ba'd hadhihi al-afkar wanda aka yi nassi a kansa a wasu daga cikin zikirori da muka gabatar a baya wa hadha aqrabu ila sunnah wallahu a'lamu mala yace wannan kuma shine fa kusa da sunna Allah shine mafi sani idan kun fahimci abin da mala albani ya kawo bayan ya kawo maganganu ta siddiq hasan khan da ta imam nawawi da karshe wace rinjayar ya rinjayar da mutum ya dauki guda daya ya ta maimaita ta shi yafi alkhairi sama da me ya goma su kamar yadda siddiq hasan khan yake cewa bai tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana hada zikiri da yawa a cikin ruku'insa ko a cikin sujudarsa ba ɗaya yake ɗauka misali in ka ɗauki subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sai ka tamimi ta shi gwargwadon yadda limamin ka daɗe a cikin ruku'u ko a cikin sujada haka nan idan ka ɗauki subhana rabbiyal azim wa bihamdihi shi ma za ka tamimi ta shi gwargwadon yadda limamin ka daɗe a cikin ruku'in sa ko kuma a cikin sujada Allah madaukakin sarki ya samu dace bala yace qalatul ruku'i tsawaita ruku'u wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance يجعل ركوعه ينا سنيا ركوع إنسا بعد الركوع آه وقيا آه وقيامه دكما سيورس بعد الركوع بان يدغو دغ ركوعي وسجوده ينا كما سنيا سجدسا وجلسته بين السجدتين da zaman da yake tsakanin sujada guda biyu qariban min as-sawa kusa da juna kusan daidai waje da an fahimci wannan kuwa abin da wanda yake nufi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yana sallah rukunansa misali na farko ruku'insa ɗagowarsa daga ruku'u sannan sujjadarsa zaman da yake tsakanin sujjada waɗannan ayyukan da yake gaba ɗaya yana sanya su daɗe wasu su kasance kusa da juna an fahimta ma'ana idan ya tsaya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi karatu ya minti goma idan ya yi ruku'u yakan yi kamar minti takwas a cikin ruku'unsa an fahimta idan ya ɗago daga ruku'u yakan yi kamar minti takwas ɗin ko minti bakwai to haka nan idan ta fasa jira shi ma yakan yi kamar minti bakwai ko minti takwas haka dai kusa da juna ke sanya ayyukan nasu an fahimta baya yin karatun minti talatin ya yi ruku'un minti ɗaya an gane ai baya yin haka sallallahu alaihi wasallam kusa da juna yadda ya daɗe a cikin ruku'u a cikin a tsaye na karatu to haka yake sanya ruku'unsa kusa kusa da tsayuwarsa shi sai a baya kun ji abin da aka ce da ya dade na karatun alqur'ani ya karanta bakara da ali imrana da nisa'i da ya ruku'u sai da kusa me daidaita wannan tsayuwar da wannan ruku'un nasa to shine abin da ake nufi to shine malai ya kullu babi na musamman yace tsalatul ruku'i ana so tsawaita ruku'i Allah ya sa an fahimta to kun ga mu sallallahu yanzu dai sai a hankali kenan saboda yanzu muna da kasala da yawa karatu ma aka dan yi mai dan yawa sai kaga mutane suna ta abin nan bare kai ruku'u minti biyu ko minti uku kuma Allah ya sa mu dace annahyu an qira'atil qur'ani fi ruku'i hani da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u yan uwa ba a karanta alqur'ani a cikin ruku'i tare da cewa alqur'ani shine afdalu dhikri alal itlaq dukkanin zikirin da mutum zai yi babu zikirin da ya fi alqur'ani duka gaba daya ina fata an fahimta to amma tare da haka ba a karanta alqur'ani a cikin me a cikin ruku wato a cikin wannan yan uwa akwai jan hankali kwarai da gaske ya nuna mana cewa addinin musulunci ana yin sa ne yadda shari'a ta ce a yi ba yadda ni nake so ba an fahimta saboda galibi mutane sukan kasa fahimtar wani abu sai mutum ya yi wani abu sai rinka ɗaukar cewa tun da ya yi abu mai kyau ya yi wani abu na musamman to ya kamata a gode masa akai kada a ce ba daidai yayi ba a bar shi kawai yanzu kaga idan kai kana cikin sallah lokacin da ka ce Allahu akbar ka tare sallarka sai ka fara karanta subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim tsakani da Allah sallarka ta yi kana yin ruku'u sai ka fara karanta alhamdulillahi rabbil alamin haka jagaril maghdubi alaihim waladdallin sallarka ta yi to a cikin tsayewar nan da kai me ka karanta tasbihi kai a ruku'u me ka karanta karatun alqur'ani to karatun alkur'ani ne babu kyau tasbihin ne babu kyau to me yasa sallaka ba ta ba ina fata an fahimta saboda baka yi abin da aka ce kai ba inda aka ce kai haka ake yin addini yan uwa kada ka zo kai abu ka ce ai to ai karatun alkur'ani ne ai zikiri muke ai tasbihi muke yi wa ya sa kai zikiri a wajen wa ya sa kai tasbihi a wajen shine abin da kamata mu rinka fahimta yan uwa abu ne mai sauki kwarai da gaske kun gashi nan sallah ce wanda dukkanin ibadun da dan adam yake a duniya kaf in ka ɗauki kalmar shahada babu kamar sallah amma gashi nan kirikiri annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kada mu sake mu karanta alqur'ani a cikin ruku a'a karatun alqur'ani ne babu kyau an fahimta qur'ani ne babu kyau ba shi bane babu kyau me babu kyau karantawa a cikin ruku to kai ma abin da kai ba wai ba wai karatun alqur'ani da kai bane mara kyau ko tasbihin da kai ko zikirin da kai a'a abin da kai din shine babu kyau saboda ba a ce kai a wajen ina fata an fahimta Allah ya samu dace wa kana yanha an qira'atil qur'ani fi ruku'i was sujudi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana hani game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u ko kuma a cikin sujada duk ba a karanta alqur'ani wa kana yaqulu ya kasance yana cewa ala ku saurara wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan hakika ni an hana ni kun ga sai aka kawo bina ina lil majahul an hana ni waye hana din Allah subhanahu wataala an hana ni karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujada sai manzon Allah ce fa ammar ruku'u fa azzimu fihi rabb azza wajal amma ita a cikin ruku'u abin da ake so ku shine ku ta girmama Allah madaukakin sarki ku ta kambama Allah madaukakin sarki ku ta cewa subhana rabbiyal azim kun ga sai ce fa azzimu subhana rabbiyal azim kun ga azimu azim ba haka bane yawa ku ta girmama Allah maɗaukakin sarki kuna ta masa kirari wa amma sujudu amma abin da ya kamata mi a cikin sujada sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fajtahidu fi du'a sai ku dage a cikin addu'a a cikin sujada ku dage da addu'a a cikin sujada ma'ana ku roƙawa kanku alkhairi ku roƙawa wanda duk yake kusa da ku ku roƙawa ƙasar ku da duk abin da yake tattare da ku alkhairi ku yi addu'a a cikin sujada to shi ne sai malamai suka saɓani shin addu'an nan za a yi ta ne da larabci ko za a yi ta ne da hausa da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa za a yi addu'a da hausa ba sai dai ka yi ta da larabci wasu ma suka ce da larabcin ma ba za ka yi addu'a taka ba sai dai ka ɗauko daga cikin addu'o'in da suka tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka yi an fahimta wasu ma suka ce a'a Allah maɗaukakin sarki yadda ya kaddara sujada guri ne na karɓa addu'a sosai wasjud waqtarib haka Allah ya ce wasjud kai sujada waqtarib ka ƙara kusanta zuwa ga ubangijinka shi sa lokacin da mutum yake sallah babu lokacin da yake kusa da ubangiji kamar lokacin da ya sujada saboda ka dab ake da karba addu'a lokacin da karba addu'a sosai yan uwa to kaga a lokacin kuma saboda Allah anan mutane ne za su iya addu'a da larabci a garin nan gaba daya mutane ne za su iya addu'a da larabci a cikin sujada su duk abin da kake so ka faɗa ka amayo da shi da larabci ba ba da Hausa ba mutane nawa ne an fahimta to sai a ce shikenan gaba ɗaya kowa ba zai addu'a ba zai addu'a ba kenan a cikin sujada kuma bayan Allah madaukakin sarki ya kaddara wajen na amsa addu'a ne Allah madaukakin sarki na kowa ne to shine wasu daga cikin malamai suka ce a'a za a yin addu'a da Hausa wanda wannan ra'ayin abubuwa ne fa ne da wasu daga cikin malamai amma da yawa daga cikin malamai suna bada fatawar cewa ba za a yi ba faqaminun ayustajaba lakum saboda haka sai annabi ya ce faqaminun ayustajaba lakum idan kuka yi addu'a kuka dage a cikin sujada ya kusata amsa muku addu'a ku haka annabi ya ce ya kusata a amsa muku addu'ar ku saboda me saboda kun yi addu'a inda ya dace ku yi ta shi sa ɗaya daga cikin gurbin da ake sa ran amsa addu'a shine akwai sujjada lokacin da mutum ya sujjada duk wata bukata da kake tattare da ita musamman idan kai sa'a ka misali a ce ka tashi tsakar dare ga tsakar dare lokacin amsa addu'a ne gashi kana sallah cikin sallah lokacin amsa addu'a ne gashi kuma kai sujjada kaga abubuwan da yawa kenan so haka insha Allah ta'ala duk bukatar da kake da ita insha Allah ta'ala in dai ka tinkara wannan lokacin Allah subhanahu ta'ala zai amsa maka addu'arka ta hanyar da ta dace Allah ya samu dace to ina gani ana zamu dakata kuma insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kama zamu tashi al itidal min ar-ruku'i wa ma yaqulu fihi na'am na'am a cikin sujjada za ka iya faɗa sosai ma yace mutum zai iya cewa rabbana atina fid dunya hasana rabbana atina fid dunya hasana addu'a ce aiko kuma aya qur'ani ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ai mutane guda biyu ne Allah yake yake ba mu labarin su wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq na'am eh alqur'ani ce amma addu'a ce ai ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين ربنا لا تزغ وانا دم menene alqur'ani ne amma addu'a ce saboda haka babu laifi shi yasa wasu malamai suke cewa ma idan zaka faɗa wai ka canza shakalin addu'ar misali ka ce Allahumma atina fid dunya kaga alqur'ani mai aka ce rabbana ko kaga kuma sai ka ce Allahumma atina fid dunya hasana to amma dai ko rabbana din ma ka ce da ni addu'a babu kuma ai ba alqur'ani ka karanta ba innamal a'malu binniyati saboda haka ba alqur'ani karanta ba a lokacin mai kai addu'a kai babu laifi insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala zaka yi ba matsala wannan yana cewa mala a sallar magariba mutum ya rasa raka'a ta farko shin idan ya tashi ramawa zai rama ta ne da yin karatu fatiha da sura a bayyane ko kuma zai rama ta ne hanyar karanta fatiha boye to wannan mun sha bayani akan sa idan mutum zai rama sallah abinda ake yi shine cikawa ake yi ba ramawa ake yi ba kamar da muka sha bayani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abin da ya wuce ku a cikin sallah abin da kuka riska sai ku sallata abin da ya wuce ku fa sai ku ciko haka hadisin ya tabbata akwai rawa da take cewa faqabu kuramu to amma malamai suka ce alqada'u ana abin da yake nufi shine cikawa dan galibi kalmar alqada'u tana zuwa a larabci a matsayin me cikawa fa idza qadaytum manasikakum idan kuka yi me kuka cika aikin hajjinku kuka kuka gama aikin hajjinku fa'iza ƙubiyati salatu idan kuka game me ko gama sallanku an fahimta a shi kaga al'adawa yana zuwa da ma'anar me al'itimam cikawa saboda haka idan mutum ya tashi ciko abin da zai shine cikawa abin da ake nufi da cikawa shine idan kai samu raka a guda ɗaya a cikin sallan magariba to na raka a guda ɗaya da ka samu ita za ka bari a matsayin raka ka ta farko an gane sai ka cika sauran wacce ka samu ta farko sai ka duba ga sallar magariba raka'a ta biyu ake yin ta fatiha da sura an fahimta kuma a bayyane idan ka gama idan ka gama ta sai ka zauna ka yi me ka yi ta saboda dama ita ce raka'a ta nawa kenan ta biyu ta uku kuma idan ka tashi sai ka kawo ta a me a boye karatun fatiha kadai sai kai tahiya kai sallama shi ne ka gama sallah Allah ya sa an fahimta kaga sabanin da yawa yadda muke idan ka tashi za ka yi fatiha da sura a bayyane ka ƙara tashi ga fatiha da sura a me a bayyane to wannan da shine abin da ya kamata insha Allah ta'ala wannan yana cewa menene ingancin wannan hadisin wanda yake cewa idan mutum ya cika ruku'unsa da sujjadarsa sallah ta ce Allah ya kiyaye shi idan kuma bai cika ruku'unsa da ba da sujadarsa sallah ta ce Allah ya tozarta shi kamar yadda ya tozarta ni sai a nannaɗe wannan sallar sai a jefe shi da ita menene ingancin wannan hadisi wallahu a'lam ban san ingancin sa ba gaskiya amma dai na san da ya inganta insha Allah ta'ala mala albani zai kawo mana shi a nan wajen kuma zan bincika ina san ingancin sa insha Allah ta'ala karatu na gaba in nazo zan zan gaya maka Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am eh eh abin da yake cewa shine mun yi bayani akan ladaban sallar juma'a yace idan limami yana hudu ba ya gama hudu ba ta farko ya tashi zai ta biyu kafin yayi ta biyun dan shirin da yake yi akwai abin da ake faɗa ne to babu wani abin da ya tabbata a cikin hadisi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana faɗa a wannan shirin da limami yake yadda ya shiru kai ma za ka yi shiru ne kawai sai dai wasu daga cikin malamai suna gani cewa tunda an ce akwai lokacin da ake amsa addu'a a cikin ranar juma'a a wanda idan bawa ya dace roki Allah madaukakin sarki Allah zai amsa masa wasu daga cikin malamai suka ce daga lokacin da limami hau kan mambari zuwa lokacin da za a ce assalamu alaikum ina fata an fahimta to sai suka ce wannan dan shirin da limami zai yi sai ka amfani da wannan damar sai ka yi me sai ka yi addu'a ka a ciki galibi addu'a da ake kenan babu wani zikiri na musamman da ya tabbata da ake karantawa ba kuma annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ayi ba kawai da istinbadi ne irin na malamai sakamakon wancan hadisin da ya tabbata ina fata an fahimta yawa idan kayi saboda wancan to idan kuma kayi shiru wannan dai shine abin da aka samu daga annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shiru yake kuma sabbai ma shiru suke inda a ce akwai athar din da yazo cewa sana yin magana to da ya zo kuma malamai sun kawo mana shi Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam na'am
lokacin da aka je sujjada
na'am sai bayan ya gama zikiri na sujjada din sai ya fara wannan idan mutum yayi sujjada an ce yana so ya ta addu'o'i to zaka yi addu'an ne bayan ka gama zikiranka na sujjada ko kuma kawai da ka sujjada ka fara addu'a a sai ka gama zikiranka yawa sai kai subhana rabbiyal a'la dinka ko kuma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ko subhana dhil jabarut zuwa karshe sannan kuma sai ka mika kuma abin da kake bukata a wajen Allah madaukakin sarki shine abin da ya kamata insha Allah ta'ala gaskiya ne to Allah ya samu dace wannan kuma sai ya limamai su kokari su gyara gaskiya dan gaskiya wannan abin da yake faruwa kenan wani lokaci ma subhana rabbil ala din kaman kaman ka faɗa ma ya dago to amma sai ka sai ka samu lokacin da kake sallar ka ta nafila ka rinka addu'o'in a cikin su amma ta farillan ma idan kai duk ɗaya ne inda limamin zai baka dama kai shi kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.